السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta talata biyu ga watan hudu watan rabi'u nithani hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta ainihin wato alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babu wujubi tuma'nina tifin ruku'i was sujud da wannan shine karatunmu na 38 insha Allah نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها نعم Allah ya ce babu wujubi tuma'ninati fi ruku'i was sujud babi mai magana akan wajabcin natsuwa a cikin ruku'i da sujudi ma'ana a cikin sallah hadisi na 103 an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda cewa lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da halal masjida, annabi ya shigo masallaci fadakhala rajulun sai wani mutum ya shigo, wanda wannan mutumi shine ainihin wato wato khallad ko? sunan shi khallad ibnu yahya ko? eh خلاد ابن الربيع نعم خلاد ابن الربيع وندا shine baban Yahya ibn Khallad ya ruwaito hadisin daga ammin shi Rafa'at ibn Rafi' to kila ya zama li ummin shi ne an gane ku to shine malamai suka rinjayar shine ya shigo masallacin fa salla da ya shigo sai ya yi salla akwai ruwaya da ta zo da ya shigo annabi na ciki sahabban shi sun kewaye shi wannan kaga ya kawo da khala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama almasjida fa dakhala rajulun to babu cin karo a ciki ta yiwu bayan annabi ya shigo ya zauna sahabban shi sun zauna sun kewaye shi sannan wannan mutumi ya shigo da ya shigo sai ya yi sallah ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم sannan yazo yema annabi sallama fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusall yazo cikin riwayoyi da yawa cikin bukhari da muslim cewa annabi ya maida mushi sallama da ya mushi to sai ce mai koma kai sallah domin ba kai sallah ba faraja'a fa salla kama salla kuma sai je sallah irin yadda yayi dazu eh sabo turken wawa yanda ya saba kenan ba zai iya dorawa akan hakan ba thumma jaa fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusall nabi ya sake maimaita mishi talatan akai haka so uku kurwa da tazo so biyu ko tala ko so uku faƙala wallazi ba'athaka bil haqqi ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma uhsinu ghayrahu ban iya sallar da tafi wannan kyau ba fa'allimni to ka koya mini fa'allimni ka koya mini kaga aljahalul basir ya yadda bai iya wani yafi saukin lamari biya yadda bai iya ba ranar da aka koya mishi zai dauka amma aljahalul murakkab shike sa mutun ya dinga jin duk da bai iya ba amma kawai ya mafi kowa iya to wannan yana da wuyar sha'ani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idza qumta ila salati idan ka miƙe zaka yi sallah fa kabbir kai kabbara thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sawwaka tare da kai na alquran marka hatta tatma'inna raki'an sannan kai ruku'i har ka natsu cikin ruku'inka thumma rfa hatta ta'tadila qa'iman sannan ka miƙe har sai ka daidaita wato ainihin a tsaye ثم مسجد sannan kai sujada hatta tatma inna sajidan har sai ka natsu cikin sujudi thumma rufa hatta tatma inna jalisan sannan ka dago sai ka wato ainihin daidaita a zaune wa fa'al zalika fi salatika kulliha kuma ka aikata hakan a cikin sallarka dukkanta duka wa'innan rukunnan a kowace raka'a ana buƙatar natsuwa da daidaituwa a cikin su wannan wato ainihin hadithi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi bukhari 793 muslim 397 sannan bukhari ya fitar da shi 724 cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci fawaje da rajulan fa dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo fa salla yayi sallah fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wa sallama faradda nabi ya amsa mai sallamar wa qala raji' fa salli fa innaka lam tusall wa raja'a fa salla kama salla thumma jaa fa sallama ala annabi sallama fa qala raji' fa salli fa innaka lam tusall thalatha قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها سنيروي توشي 760 لقد أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تسل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تسل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره سيمي بياني إرن وانسان حديثي بياني لسكا قباتا sannan ya fitar da shi 5837 daga dai shi abu huraira anna rajulan dakhala almasjida wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama jalisun fi nahiyati almasjid فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تسل فرجع ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تسل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما مدد تعتدلك ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا آه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا سجدا تبيو ثم ارفع حتى تطمئن جالسا جلوس الاستراحة كنا da alhafiz ibn hajar ya ce wannan akwai wahami a ciki ce kuma fa'al zalika fi salatika kulliha amma imam al-bukhari da ya kawo shi sai ce qala abu usama ta fil akhir hatta tastawi qa'iman kaga sai bai ce jalisan ba sannan sai ya ƙara kawo wani isnadi ya ce haddathana basharun qala haddathani yahya an ubaidillah qala haddathani sa'adun qala haddathani sa'idun an abihi an abi hurairata qala قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا أقول نبي kenan da ya tabbatar da julusul istiraha wanda al-Imam tirmidhi da ya fitar da hadisin sai ce wa riwayatu Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah ibn Umar asahu hadisi na 203 cikin Tirmidhi daga cewa shi asahu ya nuna cewa ya yadda da mai karin a zauna zaman istiraha kuma Nasa'i ma ya fitar da shi 884 haka al-Imam Ahmad ya fitar da shi 9633 abu dawuda ma da kanshi ya fitar da shi da kusan wannan lafazi sai ya kara da cewa fa idza fa'alta hadha faqad tammat salatuka wa man taqasat min hadha fa inna man taqastahu min salatika muslim ya fitar da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 397 kenan ba wacce riwaya ba دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تسل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تسل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إن إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن زوى أنهم وتوفرشي wannan hadisi shine aka fi sani da hadithul musii salatahu ko hadisin mutumin nan da yayi sallah ya dan bubbugata wanda kuma hadisin umda ne a cikin hukunce-hukunce waɗanda malamai suke fitar da wato ainihin hukuncin wajibci ko rukuniya na sallah a cikinsa alhafiz ibn hajar rahmatullahi ta'ala alaihi ya yi maganganu kan wannan hadisi sanadan wa matinan ya yi magana a kan shi riwayatan wa diraya ina fata an gane ya zo a wata riwaya cewa mutumin da ya shigo wani a arabi ya shigo masallaci amma kuma wato khallad mahaifin yahya bin khallad baya cikin al'arabiyuna baya cikin mutanen ƙauye amma abin da zai fitar da wannan rudani shine wani lafazi da yazo cikin tirmidhi da yazo idja rajulun kalbadawi kaga ya kawo shi da tashbihi yazo kamar wani mutumin karkara fa salla fa akhaffa salatahu da yayi sallah sai yayi ta ya rangwanta ta sosai da haka alhafiz ibn hajar sai ya ce fa hadha la yamna'u tafsirahu bi khallad wannan ba zai hanu ba a ce khallad ne li anna rifa'ata domin rifa'at ibn rafi' radiyallahu anhu shabbahahu bil badawi li kaunihi akhaffa as-salata aw li ghairi dhalika ko dai da hay'ashe ko yanayin da ya shigo masallaci ko yanayin yanda yayi sallah yasa ya ce kal badawi kama da wani kuma ba ta wani ko riwaya ta nasa'i riwaya ta dawud bin qais ya roto ta hanyar dawud bin qais ya kawo da lafazin raka'atayn sallar da ya raka'a biyu yayi da haka sai hafiz ya ce wa fihi ish'arun bi annahu salla nafla kaga wannan na nuna cewa sallan nafila ne wal aqrabu annaha tahiyatul masjid al aqrab a ce sallar tahiyatul masjid ya zo a wata riwaya wannan ta ainihin nasa'i da cewa wa karkanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yarmuquhu fi salati da yana sallar annabi sai ya kura mai ido kamar alama yana cin gyara a sallar tashi a riwaya ishaq ibn abi talha sai ce wala nadri ma yu'ibu minha ba mu gane me yake so ya aibanta cikin sallar ba wato su sahabban da ke gurin lokacin kafin qadiyar ta faru ba su san da cewa rashin natsuwa da daidaituwa a cikin sallah na iya bata ta ba an gane ko daga mutumin nan yana sallah da suka ga yana sallah annabi na kallon shi kallo na intikadi sai sun san dai annabi yana jiran ya gama a mai gyara amma ba su san me ya bata ba kaga yana nuna wato lokacin ba su san hukuncin khushu'i da natsuwa da ainihin wato i'tidali cewa wajibi ne a cikin a cikin sallah ba ina fata an gane wannan tunda ya zo ma a wata riwaya naga cikin wato musnad imami ahmad cewa lokacin da annabi ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusal sai ce fakabbaran nasu zalikal amr mutane suka ga abin yayi girma ya za a yi mutum yayi sallah kuma a ce bai yi sallah ba haka wannan hadisi mabudi ne gurin tabbatar da cewa natsuwa a cikin sallah wajiba ce ya zo a riwayar ibnu abi shayba daga riwayar abu khalid yarmuquhu yace wa nahnu la nash'uru ba mu gane ba wato ramakin da yake mai sai ce wa hadha mahmulun ala halihim fil marrati al-ula وهو مختصر من الذي قبله كأنه قال ولا نشعر بما يعيب أو يعيب منها توشي ثم جاء فسلم يزوى تؤنه الرواية كما عند مكدي الرواية أبو أسامة كينا فجاء فسلم to akwai lafazin faraddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda malan anan bai ainihin wato ambace ta ba to ya ce akwai riwaya ta musulun da ya zo ta hanyar ibn numair a cikin kitabul isti'idhan faqala wa alaikas salam mun karanta ta shi al-hafiz ya ce wa fi hadha ta'aqqubun ala ibn al-munir akwai ta'aqqubi daga akan ibn al-munir lokacin da yake bayani akan wannan hadisi sai ya ce innal maw'izata fi waqti al-hajati ahammu min raddi salam yin wa'azi a lokacin da ake bukatar shi ya fi mahimmanci a kan mai da sallama kamar ya yi riko da nuskar da ta kawo cikin bukhari ba ta ambaci faradda ba an gane ko ko faƙala wa alaikas salam to sai ya riko da zahiri kamar yadda malam ya kawo a nan bai kawo lafazin annabi ya amsa sallaman ba ko to sai ibnul munir sai ya ce to wannan na nuna cewa Uh, yin wa'azi ya fi ƙarfi ya fi mahimmanci a kan tsayawa amsa sallama a lokacin da ake bukata ta wanda ya aikata wani laifi madadin ka tsaya yi mai sallama ko in ya yi sallama ka tsaya amsa mishi ka shiga cikin yin bayani da yi mai gyara shi aka fi bukata in ji ibn al-munir sai cewa li'annahu uh, uh, la'allahu lam yarudda alaihi salam ta'ad, ala, salama ta'adduban aw ta'diban ala jahlihi annabi bai mai sallama bane dan ya ladabtar da shi akan rashin ilimi da yayi amfani da shi cikin sallah fa yu'khadhu minhu at-ta'dibu bil hajri wa tarki salam ce sai fitar da fa'idar ana iya ladabtar da mutum ta hanyar wato a kaurace mishi ko a ki mai sallama ko a ki amsa mai sallama duk da wannan za a fahimce shi a qadiyya ta Ka'ab ko wa ala thalathati alladhina khulifu amma dai a wannan hadisin babu domin wasu nuskokin sun kawo sai je wallazi waqafna alaihi min nusakh as-sahihayn inja al-hafiz ibn hajar nuskar da muka samu ta sahihaini thubutur radd fi hadha al-mawdi' wa ghayrihi ya tabbata annabi ya maida mai sallam illa alladhi fil aymani wan nudur wa qad saqa al-hadith sahib al-umdah yana nufin abdul ghani al-maqdisi bi lafz al-bab illa annahu hadafa minhu faradda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ce fala'alla ibn al-munir i'tamada ala an-nuskhati allati i'tamada alaiha sahib al-umda kunje inda abin ya samu asali amma mai da sallamar ta tabbata to da yace mai irji a wata riwaya riwaya ibn ajlan a'id salataka je ka sake sallah kaga da yace irji fa salli fa innaka lam tusall shi ne dai ma'anar a'id salataka je ka sake sallarka cewar shi ba kai salla ba alkazi iyad ya ce fihi anna af'al aljahili fil ibadati ala ghairi ilmin la tujzi yana nuna cewa ayyukan da mutum yayi akan rashin sani cikin ibada ba sa sa a ce an yafe mishi sallar tayi ko ibadar tayi in dai abin asalin shi wajibi ne ko bai san hukuncin ba sai ya zo bai yi wannan abin ba to hakan ya sa sallar shi ko ibada shi ba ta yi ba sai ce ho mabniyun ala annal murada bin nafi nafiyul ijza'i wa huwa zahir ma'ana sallar ba ta yi ba ba ana nufin nafiyul kamali ba wa man hamalahu ala nafiyul kamali tamassaka bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhu ba'da at-ta'lim bil i'adati waɗanda suka ce da yace ba kai sallah ba yana nufin sallar ba ta cika ba to sun yi riko da cewa ai annabi sallama bai umarce shi da ya sake sallah ba bayan ya mai bayani bayan ya mai bayanin yanda zai yi sallah bai ce mai kaje ka saki ba fadalla ala ijza'iha wa illa lazima ta'khirul bayan sai ainihin wato al-hafiz yace kaza qalahu ba'd al-malikiyyati wa huwa al-muhallab المهلب المالكي شيني يفعل هكا ومن تبعه سيتي وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة أي أكرشياتي كساك سلك أكرو نأك يتي ارجع فصلي فإنك لم تسل سيتي لا أحسن غيره فعلمني to fasa'alahu ta'alima fa'allamahu sai ya koyar da shi wannan koyar da shi din da yayi bata goge umarnin shi na irji fasalli ba ko fa ka'annahu qala lahu a'id salataka ala hadhihi al-kayfiyya kamar ya ce mai to yanda ka ga nama bayanin nan to haka zaka je ka sake sallanka kuma mantiqiyan haka abin yake ina fata an gane ashara ila dhalika ibn al-munir ibn al-munir yayi ishara zuwa ga haka wa sayati fi akhir al-kalami ala hadha al-hadithi mazidu bahthin fi dhalika to da ya ce talatan akwai riwaya ta ibn numair da ya kawo fi thalitha aw fil lati ba'daha mun karanta ta ko aw riwayar abu usama fi thaniya aw thalitha ce amma a ce a ta ukun ne shi yafi saboda galibin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ko maganar shi in yana son maimaitawa yakan maimaita so uku ne idan haka so a karo na uku ne ya koya mishi da ya ce fa'allimni ya zo a riwaya ta yahya ibn ali فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ ya rasulullah koya mun nuna mun yanda ake sallar ni mutun ne fa ina daidai ina kuskure kaga ya yadda yana daidai yana kuskure wannan malami ne a wannan zamanin ko babba ma kuwa fa kala sai annabi ya ce ajal kwarai abin da ka faɗa haka ne da wannan riwaya ce ta rifa'atu ibn rafi' wanda at-tirmidhi ya fitar da ita 302 haka abu dawud da nasa'i duk sun fitar da makamantan wannan ya ce idza qumta ila salati fakabbir riwaya ta ibnu ibnu numair ya zo idza qumta ila salati fa asbigh alwudu'a thumma istaqbil alqibla fakabbir mun karanta ta ya umarce shi da yin alwala wa fi riwayati yahya ibn ali wadda tana cikin tirmidhi fatawadda kama amaraka allah thumma tashahhad addu'ar bayan bayan ida alwala suka ce wajibi ne saboda wannan lafazin an gane ko wa aqim sannan ka tada iqama kaga shi ma umarni ne a riwaya ta ishaq ibn abi talha cikin nasa'i yace innaha lam tatimma salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu sallar ɗaya ku ba za ta taɓa cika ba har sai yayi alwala cikakkiya kama amarahu Allah fa yaghsila وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده أبو داود يكاوت ويثني عليه مدد ويمجده أقشي ما دي رواية ترفاعة عندك ينون سيمة ياي وتؤنيهن الولا ياي سلا تككيا سنة الله يكربه فإن شئ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن كو alhafiz ya ce riwayoyi ba su saba ba riwayoyin abu huraira akan haka duka haka suka zo sun makara mata ya sara ma'aka min alkuran amma riwayoyin rifa'at ibn rafi'in wanda su suna cikin sunan ne da masanid da sauransu an samu dan ikhtilaf a riwayar ishaq ibn abdullah jikan wato sayyiduna wato dan dan uwan anas dan malik kenan ya kawo da cewa wa yaqra'u ma tayassara min alqur'ani mimma 'allamahu Allah karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani daga abin da Allah ya sanar da shi wasu daga cikin hanafiya sun yi riko da wannan lafazin gurin cewa ba dole sai an karanta Fatiha ba in mutun ya karanta kul huwa yayi kabbara kawai koda bai yi Fatiha ba yayi amma wasu dalilan sun goge wannan ihtimali din an gane ko ya zo a riwari Yahya ibn Ali wato a cikin turmizi kenan fa in kana ma'aka qur'anin faqra idan kana da qur'anin da ka haddace karanta wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu in kwata-kwata baka iya karatun qur'ani ba ai mun sha fadin wannan mas'ala to da ya musulunta yanzu ga lokacin sallah yayi kuma ba zai bayu a koya mai fatiha ba saboda lakanar da yake da ita yana da nauyin harshe to sai a ce ka je ka ainihin wato kabbara ga Allah subhanahu wataala ka yi godiya ka yi tahayyali subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya wadatar kafin ya koya a riwayar muhammad bin amr da ya zo cikin abu dawuda sun makara bi ummil qur'ani au bi ma sha Allah ka karanta fatiha ko abin da ya sawwaka to au din nan sai ta zama to ta tashkiki ne ga rawi wani rawi ne ko dai annabi ya ce ko dai annabi ya ce ka karanta umul qur'an ko kuma ce ka karanta masha Allah sai daidai da mata ya sara ma'aka wanda an fassara ta da fatihar ake nufi an gane ko ya zo a riwayar ahmad da ibnu hibban cewa thumma qra bi ummil qur'an thumma qra bima shi'ita karanta fatiha sannan ka karanta abin da kaga dama fa qara'u ma tayassara min alqur'an ita fatiha ba zaɓi ba ne dole ka karanta ta amma ba sallar da za a ce dole sai sura kaza za ka karanta bayan fatiha surar bayan fatiha duk inda ka ga dama za ka karanta an gane wannan na'am cewa hatta ta kuma inna raki'an ko ya zo cikin ahmad fa'iza raka'ata faj'al rahataika ala rukbataika in kai ruku'i ka sanya tafukan hannayenka a saman gwiwoyinka wamdud zaharaka ka miƙar da bayanka wa tamakkal li ruku'ika kuma ka dan bada karfinka a gwiwa cikin ruku'inka shine tamki riwayar ishaq bin abi talha thumma yukabbiru fayarji'u hatta taqma inna mafasiluhu wa yastarhi in yayi ruku'i ya koma duk gabban shi su natsu su zamanto ya saki gabban shi ko ina duk da wasu sun yi ruko da lafazin wa yastarhi ya saki hannun shi ya dago daga ruku'i an gane ko to amma ba zai dauki hakan ba qauluhu hatta ta'tadila qa'iman yazo a riwaya ibnu numair cikin ibnu majah hatta tatma inna qa'iman madadin ta'tadila ibnu abi shayba ya ruwaito muslim ya fitar da shi ta hanyar shi da ainihin wato wannan lafazi akwai ruwayoyi da yawa akan wato ainihin zancen at-tuma'nina wanda dai duka suna bayuwa zuwa ga mutum in yayi ruku'i ya samu natsuwa ta zuciya sannan ya samu i'tidal na gabbai ya zama bayan shi ya miƙe wato ainihin kuma hannuwan shi ya zamanto ya bude su kasu haɗe da, da kwibunan shi matafin hannun shi ya dan bude shi haka ya rike wato ainihin gwiwowin shi da hannayen shi sannan da yace sun masjud kayi sujada riwayar ishaq ibn abi talha thumma yukabbiru fayasjudu hatta yumakkina wajhahu aw jabhatahu hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastarhi na'am cewa thumma marfa ka dago daga ruku'i akwai riwaya thumma yukabbiru fayarka'u hatta yastawi qa'idan ala maq'adatihi wa yuqimu sulbahu ya miƙar da bayan za ga wani in ya ɗago daga sujada zaman nan baya miƙewa da kyau bayan shi saboda yana ganin ai yanzu za a koma sujada sai ga ya ɗanyi wani doro haka to ya miƙar da bayan shi sosai in ya ɗago daga sujada ya zauna zaman tsakanin sujada biyu akwai ya zo a riwaya ta muhammad ibn amr fa'iza rafa'ata ra'asaka fajlis ala fakhidhika al-yusra wato kai iftirashi kenan a zama tsakanin tsakanin sujada biyu amma akwai riwayar da ta zo ta muslim ko tabla ibn abbas ai iqa kenan zabi ne zaka yi ɗayan biyun duk da annawawi a tarjamar da yema wancan hadisin na ibn abbas na iqa'i kamar yana nuna cewa dole wannan zaman za a yi tsakanin sujada biyu amma wannan riwayar ta cikin hadithul musii salatahu tana nuna za a iya zaman iqa'i ma'ana a zauna kan diddige ko kuma a zauna akan kafar hagu da aka shimfiɗa ta a yi iftirashi a riwayar ishaq ya kawo fa'iza jalasta fi wasaƙis salati fatuma inna jalisan in za ka zauna a tsakiyar sallar ka zaman tahiya na farko ka natsu a zaune sun maftarish fahi zakal yusra sun mata shahad kaga ya kawo tahiya duk da galibin lafazin hadisin babu zancen tahiya ciki amma a wannan lafazin ya kawo ya kawo tahiya ya ce sun mafa'al zalika fi salatika kulliha أو رواية محمد بن عمرو ثم صنع ذلك في كل ركعة وسجدة دون ركوعك دون سجودك يند أكا أنبتا هكذا كي إنا فاتا أنغان to anan sai ibnu hajar yayi tambihin da muka yi ishara gare shi akan zaman jalsatul istiraha wanda dai zance mafi inganci sunna ce mun sha bayani ai akan ta ko zaman jalsatul istiraha sunna ne a zance mafi inganci الحافظ yake cewa wastudilla bi hadha alhadith ala wujubi tuma'ninati fi arkani salati malamai sun yi hujja da wannan hadisi akan wajabcin natsuwa cikin rukunnan sallah wa bihi qala aljumhur jamhurun malamai a haka suka tafi washtuhira anil hanafiyyati abu ne da aka sani sosai daga hanafiya anna tuma'ninata sunnah suka ce natsuwan ma sunna ce wannan yasa aka dinga wato ainihin samun wasu daga cikin afradul mazhabil hanafi sukan suna wasa da sallah so sun dauka cewa natsuwa a sallah ba abu bane da aka wajabta wanda zai iya tasiri gurin ingancin sallah ko rashin ingancin ta wanda kuma wannan kuskure ne tunda Allah ya yabi sallan mu'mine da cewa alladhina hum fi salatihim khashi'un wal khushu' min min at-tama'nina aw at-tama'nina min al-khushu' da khushu'in yafi fadi kuma ya tabbata annabi sallama ya ce wanda yayi sallah babu khushu'i ciki za a jefa mai sallar sallar tala'ance shi ta ce mai dayya'aka Allahu kama dayya'tani duk da hadisin akwai dan maganganu akan shi amma da yana da shawahid da za su karfafe shi haka natsuwa a sallah wajibi ne sai ce wa sarraha bidhalika kathirun kathirun min musannifihim da yawa daga cikin marubuta a cikin mazhabar hanafiya qarara suka ce tumanina sunna ce lakinna kalam at-tahawi amma maganar Abu Ja'far ne at-tahawi duk da kasancewar hanafiyul mazhabi ne shi kasarih fi fil wujubi indahu kamar ya nuna ma a gurin su qarara wajibi daga anan sai ai musu uzuri a ce da yawan cikinsu da jahilan cikinsu ne ba su fahimta ba amma masu ilimin cikinsu sun tafi akan cewa natsuwa a cikin sallah wajibi ne an gane ko dan wani lokaci naka ke ba da kai wani lokaci akwai 'ya'yan kuka masu jama'uwa ta su zagi haka wani sai ya ce dukkan hanafiya haka suke a'a ba duka bane ɗaiɗaikun cikinsu ne da masu rashin fahimta ma abu ja'far ne tahawi wanda umda ne shi madogara ce babba a cikin hanafiya ya sarraha cewa wajibi ne natsuwa a cikin sallah fa innahum tarjama fa innahu tarjama bi wato ainihin miqdarar ruku'i was sujudi ya yayi tarjamar wannan hadisin cikin mushkilul athar da cewa me ake bukata cikin ruku'i da sujudi sai ya kawo wannan hadisin kaga ana bukatar natsuwa a ciki ko ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع وذلك أدناه قال فذهب قوم إلى أن هذا هذا مقدار الركوع والسجود لا يجزئ أدنى منه إن جاء الطهوي dole sai an zauna kwatankwacin subhana rabbiyal azim so uku a ruku'i subhana rabbiyal a'la so uku a ruku'i sannan ne ruku'i ya zama ingantacce ƙasa da haka bai yi ba kuma ya nakalto wannan magana daga wasu malamai yace fa zahaba qaumun ila anna hadha miqdaru ruku'i was-sujud la yujzi'u adna minhu qala wa khalafahum akharuna fa qalu idha idha stawa raki'an wa tuma'anna sajidan ajza thumma qala wa hadha qawlu abi hanifa wa abi yusuf wa muhammad muhammad ibn al-hasan قال ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه abu ne da aka shaji daga malamai cewa duk abin da ya zo cikin hadithin musi'u salatahu to wajibi ne wa ala adami wujubi ma lam yuzkar kuma abin da ba a ambata ba a cikin hadisin to ba wajibi ba ne a gurin da yawa daga cikin malamai ya ce ammal wujubu falita'alluqihi al-amra bihi falita'alluqi al-amra bihi amri bi saboda ai yana annabi yace kayi kaza kayi kaza dan haka ya zama wajibi wa amma adamu suka ce amma rashin wajibcin abinda ba ambata ba a cikin wannan hadisi falaysa li mujarradi kaunil asli adamu alwujub bal li kaunil mawdi'i mawdi'a ta'limin wa bayanin lil jahil abinda yasa ba ambaci gurin da yake wajibi ba saboda gurin da kila shi wanda ya yi sallar bai ba shi mahimmanci ba guraren ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mushi wa zalika yaqtadi inhisar alwajibati fi ma dhukira wa yataqawwa zalika bi kaunihi sallallahu alaihi wasallam dhakara ma ta'allaqat bihi alisaa'atu min hadha almusalli wa ma lam tata'allaq bihi fadalla ala annahu lam yuqsir almaqsud ala ma waqa'at bihi alisaa'a wanga zancen da ibnu daqiq al-ibni قال فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث ونشيني أبو مفي مهمنش كافنك زوك كوري وكتترو هنيوين حديث تكون ina fata an gane ka tattaro hanyoyin hadisin kafin ka kora cewa ai kaza tunda babu shi a hadisin musi'u salata wuto ba wajibi bane ba wasu na cewa hatta runguma hannu babu shi cikin hadisin musi'u salatahu don haka ba wajibi ba ba wajibi ba ne amma sunna ne amma bid'a da ke cewa shaukani ya ce ba wajibi ba ne ko ya ce bid'a ne kama hannu karya suke abinda ke cikin littafin shaukani aikun salin shi shi cewa yi ma wajibi ne tunda an ce haka annabawa suke sallah kuma Allah ya ce kai koyi da su annabi an ce ya koyi da shi da annabawa ula'ikal ladina hadahumullah ula'ikal ladina hadallahu ko fabi hudahu muqtadi kai kuma an ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan daka shi ya tafi akan runguma hannu ko daura hannu wajibi ne ma a cikin a cikin sallah duk da kasancewar ba zai zama wajibin ba amma dai sunna ce ainihin wato mai karfi kuma ba dalili bane a ce duk abin da babu shi a cikin hadisin musi'u salatahu dan haka ya zamanto ba wajibi ba yin shi a cikin sallah da zaran dalili ya tabbatar da abu kawai shikenan ina fata an gane bayanai suna da yawa da ibn hajar ya kawo cikin fatul bari juz'i na uku tun daga shafi na 180 har 187 da 8 kai ina ga har zuwa da tara ma al-imam al-qurtubi al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alai yayi magana zamu dan takaita takaito abin da ya faɗa da yake cewa wannan hadisi mushtamalun ala fawaida kathira ya kunshi fa'idoji masu yawa wal yu'lam awwalan annahu mahmulun ala bayanil wajibati duna sunan yace amma fa a sani cewa hadisin yana magana kan wajiban sallah ne bai yi magana kan sunnoni ba fa in qila da wani zai ce maka lam yadhku lam yuzkar fihi kullul wajibat ai ba ambaci dukkan wajibai a ciki ba faqad baqiya wajibatun mujma'un alaiha wa mukhtalafun fiha akwai wasu wajiban sallah da wanda aka yi ijma'i da wanda aka yi sabani ba ambata ba a cikin waɗannan hanyoyi na hadisan musiu salatahu famin al-mujma'i alaihi niyyat ai niyya wajiba ce a sallah ba ambace ta ba wal qu'udu fi at-tashahhud al-akhir da zama a cikin tahiyya ta ƙarshe zama a tahiya na ƙarshe ko a malikiya wajibi ne amma suka ce bi qadari taslim wa tartibu arkani salati da jeran turukunnan sallah duk an hadu akan wajibi ne wa min al mukhtalafi fihi at tashahhud al akhir was salatu ala an nabi sallallahu alaihi wasallam ba zaman ba karatun tahiyan na ƙarshe kaga an yi sabani akai shafi'iyya sun ce wajibi ne da hanafi da hanabila amma malikiya da ainihin wato hanafiya sun ce shi zaman dukkan shi ba wajibi ba ne malikiya suka ce zaman da gwargwadon sallamewa ina fata an gane suka ce shi ne wajibi sai ce wa hadhihi thalatha was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama fihi was salam da tahiyyat da salati da sallama da an yi sabani amma wa hadhihi thalathatu wajibatun inda shafi'i rahimahullahu ta'ala a gurin shafi'i duka wajibai ne wa kala bi wujubi salamil jumhur jumhurin malamai sun ce yi sallame sallah wajibi ne wa aujaba at-tashahhud at da yawa sun wajabta wato tahiyya ta karshe wa aujaba salatu ala annabi sallama ma'a shafi'i ash-sha'bi imam sha'abi shi ma yace wajibi ne yima annabi salati wa ahmad bin hanbal wa ashabihi ma wa aujaba jama'atun min ashabi shafi'i niyyatul khuruji niyyatul khuruji min as-salah ba sallamewa kaɗai ba sai kayi niyyar fita daga sallan ma suka ce wajibi ne wa aujaba ahmadu rahimahullahu ta'ala tashahhud shi ma yace tahiyya al-awwal wajibi ne wa kadhalika at-tasbih wa takbirat al-intiqalat a gurin ahmad wajibai ne wal jawabu anna al-wajibat ath-thalatha al-majma' 'alayha kanat ma'lumatan 'inda as-sa'il amsar da za a bayar ai can yace wani zai iya tambayanka yace ka ce hadisin nan ya tattaro wajiban sallah to ya akai ba ambaci tahiyar ƙarshe ba ba ambaci sallamewa ba ba ambaci salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki ba sai ce amsa sai a ce waɗannan wajiban guda uku waɗanda malamai suka haɗu akan wajibi ne wato mujma'un alaiha din yake nufi kamar niyya da zaman tahiya wato ainihin na ƙarshe da tartibul arkan kaga malamai sun haɗu akan wajibi ne illa hanafiya da suka ce zaman tahiya na ƙarshe ba wajibi ba to duk da wajibi ne shi ya fi ƙarfi sai a ce wanda ya tambayan ya san da wajibcinsu iya abubuwan da bai sani ba ne annabi ya sanar da shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa ne akan wanda ya tambaya kan wato abin da zai kai shi aljanna annabi ya gaya mai rukunan musulunci sai bai ambaci zakka da aikin hajji a ciki ba sai aka ce su wannan ya san da wajibcinsu ko kuma ba shi da dukiyar da zai ba da zakka ko kuma aikin hajjin shi ya riga ya yi na farilla kaga babu bukatar a sake maimaita mishi haka shi ma wannan ba ambaci waɗannan abubuwa ba ne saboda ya san su falam yuhtaj ila bayani hadaka ba a bukaci wato bayaninsu ba wa kazalikal mukhtalaf a fihi haka wanda aka yi saɓani inda man yujibuhu wanda yake ganin wajibi ne ya hamiluhu ala annahu kana ma'aluman indahu sai ya ɗaura akan cewa ai ya san su ne wa fi hadha alhadisi an-nawawi yace a wannan hadisin dalilun ala anna iqamata as-salati laysat wajiba iqama ba wajiba bace amma mun ji a cikin lafazin hadisin akwai wanda yazo da lafazin iqama ko wa fihi wujubu at-tahara واستقبال القبلة واجب yin tsarki da fuskantar alqibla tahara alwala ta shiga ciki wa takbiratul ihram wal qira'a wa fihi an at-ta'awudha wa du'a al-iftitah wa raf'u al-yadayn fi takbiratul ihram wa wad'u al-yadi al-yumna 'ala al-yusra wa takbirat al-intiqalat wa tasbihat ar-ruku' was-sujud wa hay'at al-julus wa wad'u al-yadi 'ala al-fakhidh wa ghayri dhalika mimma lam yadhkurhu fi fi fi al-hadith laysa biwajib wa inna abuwan yace da dalili ne akan cewa ba wajibi ne su ba amma akwai wanda wasu dalilan suka zo da a cikin wasu hadisai na wajibcinsu kamar wato kabbara ta tafiya da ta dagowa kamar yadda al-Imam Ahmad ya tafi akan wajibci kun ga hadisai sun zo da su ko da anan ba a kawo ba amma wasu hadisan sun tabbatar da su to da sauransu daga cikin ainihin wato abubuwan da suke wajibai ne a cikin sallah yace illa ma dhakarnahu min al-mujma'i alayhi wal mukhtalaf fihi wa fihi dalilun ala wujub wujub al-i'tidal 'an ar-ruku'i والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور جمهور ما لميس وما سنت في أكن واجب وأنن أبو بوايت ضد أبو حنيفة bai wajabta wasu daga cikin abubuwan da hadisin ya zo da su ba a mazhabar shi amma dai wato galibin ko dukkan abubuwan da ya kawo cikin hadisan wajibi ne shine abin da malamai suka fi gamsuwa da shi to shi ma nawawi ya dan yi bayanin da ya kai kusan shafi uku a cikin wannan ainihin wato mas'ala an ka duba sharhi muslim juz'i na hudu safa ta 107 zuwa 108 da tara duka yayi waɗannan bayanai waɗanda suke masu muhimmanci yana ga zamu haƙura haka insha Allah ta'ala sai mu tashi babul qira'ati fi salati na so da akwai wasu baituka da aka yi a